أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم إبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala cikin ikon shi ya kaddara haduwar mu a markazu ahlus sunna wal jamaa wanda ke angol karkada abin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a biyar ga wata na sha'aban ijira ta musu duma ganshi akwai ganshi a juma'a ran ta yau subudu yau yana kenan subudu ga wata na ga wata shidda ko yawa shidda ga wata na sha'aban hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha biyu ga wata na hudu shekara dubu biyu da goma sha kara inshallah yau za mu tashi sabuwar sura suratul ra'ad bayan mun kare suratul yusuf alaihi salam sai kahin muhara sati da ya gabata na mance cikin ruwaya da muka kawo da aka yi bayani ta inna ruka wata ma'i mutulata shirk to na yi bayani kan a ruka da attama'in a tuwilla ce bini bayani ba yan uwa sun mun tambihi bani ma na gauna barta na daga najeriya wasu yan uwa sun saba jin hadisin suka ce sai na bayanin ba a tuwilla a tuwilla kamar da ruwaya ta ibn hibban kuma hadisi ya inganta abdullahi bin mas'ud bayan wannan hadisi da ya kawo da ya ambaci inna ruqa wa tama'im wa tuwilla ta shirk suka ce ya ba abdurrahman hadhihi arruqa tamam qad arafnaha fama tuwilla ya babu da ramana wannan abin da ka ambata da ruka da tamai mun san su ne kuma tuwilla yace shi wani sana'una yatana'u nisa yatahabbabna ila rijal ma'ana bayan su mai tambaya dai wannan abin da ka ambata mun saruka na tawi da rataye-rataye mai tuwilla ita wani abin da mata suke yi na neman jayo soyayya a takaice a tuwilla kamar da ake ce a nan maganin sa mace taso taso ka dole ko ba ta so ko ko shi namijin ya so mace ko ba ya so wanda samari suka ce ya mata shimi ya mata shimi suka ce haka ake samari da 'yan mata akan yi wannan aiki da sunan soyayya ta jayo hankalin mace dole ta soka ba yadda ta iya haka namiji yana yi mata na yi ina ga babban misali na hadarin wannan abin wata shekara a nan gidan radiyo na ga amfani ne aka ambaci wata masala wanda wani ya yi wa wata yarinya sai uwar yarinya ta sha maganin uwar ta raka bin wani yaro zai zai daga bin shi uwar ta raka bin sarman diyarta shi sirri ne kuma iya tasiri ga wasu bayan Allah shi ne muka bayani yan uwa a darasi da ya gabata da yawa suka rudu wani abin ai an jarraba an gayaci ba an jarraba ba an gayaci ba shi bane ba gaskiya ko abin gaskiya ne shirka maka misalin annabi Musa ya ce ya ce misali wannan annabin Allah ne manzon Allah ne suke gwagwarmaya da wani babban kawuri wanda ya da'awar uluhiyya amma wannan kawurin ya ya kira matsawa sun yi tsari da Musa alaihi salam wanda wannan tsarin da suka yi sanda ce ta koma macijiya su mata su iri iri ga maciji ya yawo mace suna yawo madaka ƙarya ce har Musa alaihi salam ai ya tsorata kayan amai wahayi a ce la ta khaffa bi tsoron komi eh kaka yi tsoron komi wani tsatsayi ne ka saki taka idan gaskiya ta zo yi ture karya kaga an yi sanda ta kowa maciji an mai tsiri an yi maji daba daba an yi kenan kullum mu lura ba an yi bane ba ya yi a cewa abu sihiri sihiri ne kenan wannan abin da ake a yau wanda mata ke bin gidan malamai da bokaye da neman ta mallaki miji nan ko ya ji a radiyo ta ƙasa gaba ɗaya ba wannan bana amfani hawa da bane wani ba koyi ba wanda wata mace cikin neman irin wannan abin aka ba ta laya a makwantar ne ya mai aimi ta je da ta ba mai gadin ya kasa in ya sa a bakin a sa a bakin mamaci in ya sa sai tulso he da yasu uku ita ta je ta ce ba ni matar da kanta ta amshi abin ta ce ta sa wannan laya ta kama ta ɗimki bakin ta jaraba jaraba ta masa a makwantar wa mace ba namiji ba wallahi ta ce abin da kan gwaje an tattara duk abin labarin wuri ta ce ta kama ta ɗimke wannan bakin mamacin ta sa layar da aka bata ta malaki mijin yadda ta yi da shi abin da ya kama gane ana shirin addini ta tambaya ta neman mahuta ne ta ce wani abin ta yi kuma ta san biyan bukata mijin yadda ta yi da shi huta ma ya tambaye ta mata ƙarshe ta ce ta je makka ce wallahi kasa ganin ka'aba ta da idanta na akwai ta ta kasa ganin ka'abu na idona ta yi ta yi tana tambaya ne wai yanzu me za ta samu wuta in wata ƙarshe wani abin aiki na yau kullum na malamin tsibu da bokaye kuma ana jan hankali ne in wa aiko garin a gyara sihiri tabbas akwai shi illa ka hurci ne ka hurci ne akwai shi ana yi haka ruda ya ci an jaraba ya yi ana yi amma kafirci ne to ke wannan shine tuwilla kenan yan uwa da muka yi bayani a sati da ya gabata wallahi wallahi yan wa abu da ake hodi wa abu ne nema ne muke abu ne kuna zargi kuna ce yan tsibu kaza a nema ne ake wani abu ne wanda wajibi ne ka gano hallaka dole ga mai wanka mai rabo ya gani kuma duk abin da muke ba labari na shirka da laya da guru da ake yi wallahi mu da aka ce gano ba juba mun wuce gano mu aikatau ne wallahi aikatau ne mun yi da aiki aikace ma aikata kuna Allah gawarta mana ba wani mai ce mai wani gadama ba a yi ko an gaza abu ne aikace ba wani mai inkari ba a yi ko shari ne abu ne aikace mun yi kuma Allah gawarta mana sabai sun bauta ma gunki Allah gawarta musu a kuma ce kai maka yi na yi mana tuba me matsalar mun tuba yan uwa wallahi ne ma ake a gyara annabi sallallahu alaihi wasallam magana cewa madogara da ake da tsakanin magabata da ƙur'ani ba ƙur'ani ba kowa sani da wannan hanya ta sunan ƙur'anin ƙur'anin ake aikatawa ruwaya cikin na da imam hakim hadu hadisi ya inganta kusan wasu sahabbai su ba san mata qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam wasu sun zo su mishi mubaya mutum goma ne ya wani mubaya imamu mubaya sai wani da ya zo cikin na goma annabi ya rike hannun shi sai kudu bin amur sai kuku ba yake cewa sabon ta ya rasulullah ya aka yi bayata tisa'a ba mu sakata an haza ya rasulullah ya aka yi kama waɗannan tara mubaya ka rike hannunka ka kima wani mubaya ita inna alaihi tamima iya da laya laya gare shi annabi ce mata laya ce ta timice ta kai ta hatibi ta qur'ani ta kai sunan ta kai kun ta laya ya gani qur'an ba ruwan su binciken timice ce kuma daga nan mun biya kuma timice can ba ana aka tsaya ba na dan mai neman tsira da imanin shi amma wallahi anan wanda ya san littafi akwai littafi shahararre shamsu ma'arif al-kubra da mamu usul hikima wannan littafi ne dan ga littafi ne kato ya yi qur'ani girma wanda malamai dole daban mun dake shi malamai suke aiki da shi an ce qur'ani zaka ga an dauko ayar qur'ani an yi wani mutum mutumi da ita Allah an kama sunan Allah an yi hoton da yake wata dabba ko kan mutum ko nan kawon mutum kaga qur'ani da qur'ani da qur'ani da sunan Allah da dauko a juya a yi sura ta wata dabba ko mutum wallahi mutum shi yanzu mani kana kasuwa tambaya baka shi gani da sunan Allah sunan da sunan daga nan aka aka wuce a kama sunan Allah a juya a kawo sunan aljani a gama da sunan can da sunan Allah can kaga sunan Jibril daga sunan haka ya ilu daga sunan dam da ya ilu kuma duka wannan da wannan su aka dogara da Qur'ani ake sihiri ake shirka da Allah kaga an ga da yawa daga malamai masu da'awan malamai na suna wa'azi kai je girma da kamar ɗakin boka kaga Allah kare kaga Allah ajurwa kaga Allah irgi da ta gulla Allah ne na kare za a rubuta hatimi suna a rubuta hatimi a sa sunan wata a masanta ko ana sa sunan wani a mashi wani a hannun shi a rubuta a ɗora kan wuta a ɗora a kan wuta garwaci iya ci ana kira sunan allah da aljani ana kira a ce jaki na wani yan wani abin wallahi a aikace muka yi ba wani wani labari bane ba yi ake yi kuma yawan wasu na yi shi muke kira a tuba a gyara ta wurci ne wallahi to wannan abin mutu suna nan ɗan wa a tuba washin malami mai zai cutar da kai kai mai layar mai wannan hatimma mai zai hana ka yi addu'a kai roƙi Allah da sunan Allah da ayoyi na Allah mai zai hana ka mai zai cutar da kai mai abu rigima diyan da kai ya gaji rigima kan guru da laya ka taba ji rigima kan addu'a da annabawan Allah kai haka hure maka bata har su addu'a suke har yan wa huta maka mu sha kama lahiya me ne mai waka me zan saka cikin rigima halaka haram ne na dibi ga abin da yake sak babu babu hayaniya kuma garanti ne kai ibada kai addu'a dan wanda haka Allah ya ba mu komi manzo Allah komi ya karantar da mu neman kariya ce neman sa'a ce neman meye komi ayoyin Qur'ani da sunna addu'o'i suna sun wadatar da mu dauki misali guda dan uwa ruwa tabbatatta manzo Allah ke bada labari cewa idan bawa ya zo hutarwa daga gida yace bismillah tawakkaltu ala allah la haula wala quwwata illa billah malaika na musamman yace wuqita wa kufita an kiyaye ka an kare ka manzo Allah ce ko da wani shedani zai biyo ka shedani dan mushiga mai kai ina ka iya da mutumin da aka ba kare a kare yayi kare ka shamai lahiya irin manzana ya ta duwan da ya je wani wuri duk inda ka sabka ko a daji ko a ina ba kamar cewa irin za ka mace laya gida ya ce duk inda ka sabka manzana ce idan karanta a uzu bi kalimatin la ta mat min sharri ma khalaq ya ce har ka bar wannan wurin ko bai samu ka no ka bada kuma kamar cewa gida wannan yan wa mu bi sunna addu'o'i sun wadatar da mu Allah ya tsare mu sai insha Allah farkon suratul ra'd al-rahman bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون
نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alif lam mim ra tilka ayatul kitab bayan da waɗannan harufa ba kai mu kawo dai mu bar mu Allah sanin haƙiƙanin ma'anarsu Allah ya ce tilka ayatul kitab waɗannan ishara ce asalin tilka ana ishara ga abin da yake nesa to amma mun san wannan gasa a gaban mu wanda wannan ana ishara so da yawa saboda martaba darajar abu ga ishara kama abu na nesa tilka zalika alkitab ba da abu ya da iya kusa da kai amma dan martaba da abu wayannan ayoyi ne na littafi alkitab na alkitab ma'ana alqur'ani wannan sura tana cikin ayoyi na alqur'ani yace wallazi unzila ilayka wannan qur'ani shine ko allazi unzila ilayka shine wanda aka sabkar da shi zuwa gare ka min rabbik littafi na musamman daga ubangijinka alhaq kuma shine littafi na gaskiya ta hakika littafi ne da gaskiya littafi cike yake da gaskiya dan daga ubangijinka yazo matsayin wannan littafi alqur'ani ga yanda yake littafi ne daga ubangiji littafi ne na gaskiya ta hakika amma duk da haka walakin na aka tsara nasu layu'u da makaranta baya mahita mafi yawan mutane layu'u ba sa imani layu'u ne ba sa imani haka halin da yawa haka tsara don zama yawa ba sa imani ba sa hankali suna gama Allah da wani to nan ma haka ne ga ke littafin da ya dace ga mai rabo ga mai hankali ya yi imani da shi littafin daga Allah amma duk da haka mafi yawan mutane ba sa imani da shi yalla ce gaba
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربهم كافرون يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون نعم وأنا زامج الله سبحانه وتعالى إن yake bayyanar mana da cikar ikon shi girman ƙudurar shi don ba ma iya sanin Allah yadda yake hakika amma za mu gano girman Allah ta irin halittun shi ta irin aikin shi wanda shine hankalin ɗan adam iya sanin abu ta hanya wata hanya daban misalin kullum na baka misali a yau ɗan Nijar da talakawa har shugabanni wani ma shugabannin ba mu je Amurka ba ba mu gaba Amurka ba mu gaba abin da yake cikin Amurka amma a yau mutum ga mutum ya tsoron Amurka ya taba Amurka ya taba Rasha ya taba Bala'i ya taba kaza tsoruwa ke me yasa muke tsoron amurka da aka farshe wane ne muna da labarin sun yi bom na nukiliya suna da jirgin yaƙi da mirage f-16 f-wane ne suna zo su yi bambarma duk wannan labarai na abin da suka yi na bala'i ɓangare guda kenan ɓangaren kayan shari bankin duniya kudi sai sun bada in suka rike ba kai ba su tsakata komi nasu ne duk wani abubuwan da suka mallaka shi za a yau ake tsoron wannan turawa wannan kurshi ne to kenan wannan halin hankalin adam kenan sai to dai Allah ya baka labarin ru'an shi aka ce daga tauhidin rububiyya hikimar Allah daga nan Allah idan iya so ya maka bayanin matsayin shi na dacewa ka kade ta shi da ibada ka kaga ma shi da kowa sai ka maka shi yayi kaza yayi kaza me kaza me ikon kaza kenan me wannan abun kuma shi kadai shin ya dace a gama shi da wani sai ka kenan mai hankali zai gane bai dace ga mashi da kowa ba ke shi ta hujjar rububiya kenan to nan Allah ya mana bayanin kudurar shi ya ce Allah Allah wanda ake kira a ta da ibada allazi rafa'a samawati bi ghairi amalin tarawna shine mahallicin samai duk girman sama Allah ya yi ta ba wani gimshiki da yake to kare ta kuna ga wanda gashi a cikin abuna ga gimshiki zaka muna ganin sama ba gimshiki ko daya wanda ka ce gashi shi ne wannan shi ne mai toka da sama ya ce ‘yanwa su mastawa alar arshi ‘yanwa wannan kullum muna muku bayani kullum ilimi na dan adam da yake balle na kimiyya sanin halittun Allah sanin sama sanin ƙasa sanin halittun na likita sanin ilimin gona sanin duk wannan wanda yake wannan gace dan imani ne imanin shi yake karuwa lokacin da kake zirhi cikin sanin halittun Allah ka san me wannan halittar iya ƙara ma girman Allah subhanahu wataala in wajen girman sama gaba ɗaya Allah ya kayan shi kuma ya rike kayan shi ba sama kaɗai ba halittu yau nawa nawa miliyoyin ka nawa na halittu wanda ga sanin suna yawo su yi miliyan kimu ba wani madogara haka kurin allah ya rike kayan shi suna yawo a saman duniya ɗan adam iri ma ya za a gwada maka ma misali ga rana ga wata ga sanan ba abin da ya rike su kurin suna tsaya da mi suna tsaya da wani iko na allah kurin ya ce bayan ya yi samai da ƙasai ya ce sun mastawa alal arshi Allah sai daidaita a kan al'arshi daidaita wadda ta dace da girman mulkin shi na ‘yan'uwa abu ne sananne ruwawi ingantattu al'arshi ita ce adam na halukat ita ce mai girman halittu da su mun yi bayani na ruwawi ingantattun tabbata a nan sarasar ma'a ba misali a sauƙaƙe na cewa sama bakon da ƙasa bakon idan aka ɗoko su aka ɗora a kan kursiyun Allah duk girman sama bakwai ƙasa bakwai inda ana baka misalin girman abin ne in aka ɗoko sama bakwai da ƙasa bakwai aka ɗora a kan kursiyun Allah za su koma kaman kaji wata zobanya a cikin sahara mana za su ɓace a ciki wannan dangane da sammai bakwai da ƙasar bakwai akan maganar kursiyu sai ka ce ita kuma kursiyu da suke da wannan girma ita kuma inda za a ɗauko ta a ɗora a kan al'arshi ita ma za ta ɓace kamar ka ɗora zobe a cikin sahara wanda ke nan illakun mai imani da Allah subhanahu wa ta'ala girman abin wani lokacin ba ta iya suranta abin Allah abin da mai girman gaske da haka aka ce Allah ya daidaita saman komi Allah saman komi yake da aka ce so da aka ce Allah iya sama ce to ka hanyar sama bakwai ba ta kai ma Allah iya sama da komi hala arshi Allah shi ne sama da komi ko karin faƙo ibadi ya ce wa shamsa wal kama kullum ya jari ya jari li ajalin musamman da rana da wata rana da wata wasakhara shamsa wal qamar ashi wasakhara shamsa wal qamar Allah ya saukake mana an ce tasakhir kina Allah ya ba ku cin muriya ya saukake muku wannan rana da wata nan ce wasakhara tasakhir kenan muna cin muriyar su muna amfani da su yau abu ne sananne ko da inda ba kwa ganin rana rayuwarmu ta duniya da duk wani abu da muke na iskanmu da tsirranmu da komi suna da alaƙa da rana ana ba da misalin yau inda yadda ɗan adam ake kufil a gidan wuta a cire wuta inda rana wani abu ne na wani gajiyayye wanda za a samu tsinkewar rana daidai da ciyars ba kusan ciyars ta yake segon ɗaya a samu cirewar wuta ta rana ciye su guda a saman ƙasa ba ma in rayuwa ƙasa da ƙasar sai ƙasa da cirsin za mu halaka gaba ɗaya mun rayuwa saman ƙasa babu da zai iya rayuwa a saman ƙasa ko da babu na ranar ko mun dangane muke muna da alaƙa za ka ce duniyar rana wajen wata shamsiya wanda muke zagaye da rana rana muna da alaƙa kai tsaye da ta abu da yawa wata muka muka irin tsawawa duk rayuwarmu tana da alaƙa yanayin duniya iya da alaƙa da rana Allah ya sauƙaƙe ta haka wata muna da alaƙa kai tsaye ta moriyar shi yi muna yau kaza da wata lokaci kaza ga wata wannan da Allah ya jero ya taba kullun ya jari kowanne da ranar da wata suna gudu yan wasu da yawa kawo ta magana matsalar misali kawo ta wata magana duk ba wurin ilimin kimiyya ba da muke anan so da yawa matasa ko masu karatu na boko akan zo irin wannan wurare na maganar rana da wata tahiyar rana da wata abinda yake bijirowa mutum na maganar abinda yake kawunanmu cewa magana ta tahiya bintakatar rana ta hudo ta hada sauransu Allah subhanahu wata'ala a nasin ƙur'ani kurin abin da ya ba mu labari maganar rana na tahiya ya mana magana da abin da muke hankalta magani amma a ƙur'ani Allah bai mana magana ba ƙarara ya ne tahiyya ta banta katirar me tahiyyar rana rana take tahiyya ban tahiyyar rana ita duniya mu a wuri guda take ya take wani wani abu ne daban ɗan adam ya gano daga baya yanzu ɗan adam cikin binciken shi ya gano a ashe wannan duniya ita ma akwai nau'in tahiyya da take tata wannan gamuwar ku ta yi ba musulunci ba hatta addinin kirista rana da muke tunaninmu duniya a tsaye take cak a farkon lamari haka yake su matunaninsu shi da kuyin labarin galili suka ce galili wanda kashe masu kai iya cikin wanda suka gano tunanin duniyan wannan ita ma tana tafiya ba tsaye ba take cak kashe shi aka yi a mina ina ga a minisin sankarin turuwa ta turan miladiya ya hau da gano tunanin shi kayan shi a kone ba wani mutumin alman nicholas mulka kan karanta kata shi ya gano an ya ku duniya kayan duniya ba ba tsaye ba take shi ma kaya amma galili ne tsaye tsaye aka yi saboda inda shi ko ce haka ne a shi haka aka shi wannan ɗan adam yadda gobe ne to yanzu abinda malaman zamani na musulunci a yanzu suka zama na aka yi tattare ba kan tattauna wannan matsala ta tahiyar duniya shin akwai cin karo da ƙur'ani da wannan magana ta hiyar duniya shi ne malamai suka kai suka kawo irinsu bimbaz a zamanin yanzu irinsu su albani rahimahullah duk wannan sun yi magana kan wannan mas'aloli ko ya wada abin da yake gani wannan abu ne na nazariya ta ɗan adam lalle kamar albani rahimahullah ke cewa a ilmacin nasin qur'ani ba abin da yake cin karo da wannan mun ji akwai mamala labarin qur'ani rana tana tafiya wani adam da zai gano ta gaya maka ma ga bitaskin a kilo kaza tana zagaya yan wani hikimar Allah za gano sanin girman Allah wanda gidan ilimin za ka ga din girman muna kan duniyar mu din girman ran kamar Allah ke cewa wa kullum fi falakin yasbahun abin mamaki he an kasan me ake cewa orbit Allah wanda bai Qur'ani ce dukkan rana duk girman rana ita ma akwai ta wani falaki da take zagayawa duk girman ta gudu take kullum yadda Allah ce bai yadda ba gudu tace Allah ce tajiri Allah ce nuri tana gudu wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim Allah ya ce wa shamsu tajri li mustaqarrin laha rana tana gudu yace ta miki ba tana tafiya gudu take Allah ce gudu tajri wani haƙiƙa har abin kewa gudu take zuwa ga wata matabbatar wanda Allah mata wanda ibn abbas kada yana zaman tafsir tabbata ma'ana zuwa wani lokaci da Allah kayyade mata wannan lokacin za a duniya tana da tana da ajali da komai zai tsaya da rana da tunamin gaba daya rana ta gaba daya sun kare a ci gaba daya kenan tana gudu zuwa ga wata matabbatar ta yace zalika taqdirul aziz al alim Allah ya wannan maganar tahiyata wani lissahi ne wata kaddarawa ce wani lissahi ne na al'aziz mabuwayi alim gwani wani abu ne wanda duk wannan na ga wanda mai ilimin wani abun ya yi kowa sanin ya fi musanin yadda abin wani suke tafiya ta kullum yawanci kake da musulmi lokacin da kake karatu na ilimin wani abun ka imanin ka ƙara bincike da kyau imanin ka ƙaru za ka girman allah tabbas in wa wannan ababe mu na abu da mai imani kun wannan zai saka san girman Allah bar ilimin abin ka ga wannan ɗanwa ɗanwa idan ana magana rana idan ka karanci abin rana a sararin subhana kun wannan Allah ya kira mu ne mu girmama shi mu san girman shi idan ka ga dan adam yau iya bunƙasa iya isa da mallaka wata ƙasa ko wata duniya iya jin shi wani abu ne in kira wannan kakatun za ka san mutum banza ne in wa ba magana ba wannan magana magana duniyar ana magana duniyar mata cikin ma abu masu girma a cikin sarrafa ba ana ana magana in wa wannan rana da ake magana yau mu ne yan unguwar rana ya'ya ne masu zagaya rana muna cin ribarta ita kanta rana ana magana ta cikin karamar turmamuwa cikin halittun Allah wani kan karamar turmawan wani karamarta ta yi ranar musu miliyan yan wani turmawan da ya taɓa turmawan da ya turmawan ko turmawan wannan ba a matsana magana yawan turmawan yawan turmawan ba a ba magana yan wani an ce a cikin gadakashi guda akwai turmamu a garin ɗan adam sama da miliyan santan da miliyar miliyar rika ɗan ruwa ba magana wasu suka duniya mutum miliyar bakwai ne ko zuwa tara ne miliyar kuma mutane ko to turmamu wannan wanda girman ta ya hau miliyar ke rana ita kanta miliyar rika ɗan ruwa ne a cikin kuma wai unguwa guda ga da tashi guda ta rana kuma shi ba ɗan uwa cika shi daban-daban ne ba ɗaya bane ba an wadda ka walla makaranci halittun Allah shi Allah ka kira mu ku dibi kaza ko aya a rana a ko aya a sama a ko aya kaza a ko aya a ƙasa a ko aya wa fi anfusikum afala tubsirun kuma wallahi mutum ginin mutum yake karatu wallahi zai san girman Allah wannan kurin aje a karanta ne ba akin bane ba aje mai ilimi balle da mai karatun turanci wallahi ka gani abin za karanta imanin kai karu tabbas Allah ya ce وسخر الشمس والقمر الله يا سوق قرانا da wata kullun yajri li ajalin musamma kowanne da rana da wata kowanne iya gudu zuwa ga wani ajali da Allah ya ambata muni musali ba ajalin mu Allah ta sashi wa an rubuta duniya za ta shekara mu dan kaza za Allah ya rubuta komai ya kare ajalin musamma ajali ne amma musamman indahu a wajen shi mu musali ba amma shi san kai shi ajali na ƙayyadadde komai da ƙari ya ce yi dabbirul amal Allah duna abin Allah ce shi ke kula da kayan shi yi dabbirul amal shi ke kula da komai shi in wata kalama da wani namanta suna cikin masu ilimin akita cibiyar bincike ta ingila london iya maganar kun san da ce ake salanatura ce salanatura kurin ya ce a haka a gauta haka a garana kurin haka a gansu kan ba mai wanda yi kurin na turi haka a gansu ya ce mutane iya ba da bayani ya ce maganar salanatura haka ya ce wannan abu ne an huce da shi ya ce ci gaban bincike na ilimi na hakika na adam a yau ya huce maganar cewa haka a ga duniya kurin ya ce tabbas akwai wani wanda yi ta tsabu da shi ba ba ba tabbas a kuci Allah ne ba ce tabbas wannan halittun gaba daya ya ce akwai wani wanda yi su tun warkon yin su ya ce har yau shi ke kontrolan kayan shi amma musa Allah ne musa Allah ne amma shi ne ya yi mana abin ba ya ta hakuru a gansu a ce akwai wanda yi su kuma har yau tun da ya kayan shi ya ce har yau shi ke kulawa da kayan shi mun imani Allah ne ya ce yudabbirul amal Allah shi ke kula da dukkan al'amura gaba daya yace yufassilu ayat yufassilu ayat Allah ya muku bayani daki daki na ayoyin shi ku gano girman shi ku gano kudura ta Allah yace me yasa la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqin Allah ya muku wannan bayanin don ku sami yaqini game da gamuwa da ubangiji ne wannan ikon kina abu ne mai sauki ya tada ku bayan mutuwa ya muku sabi sanin girman Allah zai sa za ka da Allah mai iko ne akan komi Allah ce gaba
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في لآيات لقوم يتفكرون din da ayo a ce wa huwa lazi maddal arab shine ya mai kimo kasa zaka sheka da gudu a saman kasa ba matsala komi ka yi bulagurin kilo dubu a saman kasa waje ala fiya rawasi Allah ya sa muku turakuna a saman kasa sunu ya ga mun ce saman wannan turakuna an tami da gudan kata raurawa duwatsu suna zama su ba ƙasa equilibrium su zira ta ƙasa kata raurawa haka Allah ce ya sa muku duwatsu suna rawasi an sa su suna zaman turaku wa anharan Allah shi ne sanya muku ƙoramuna ƙoramu ga sunan dai a duniya iri-iri wani filibin Nijar wani Nil ga sunan dai iri-iri a cikin duniya wanda in wa ni'ima ta ƙorama ta bambancinta da bahar shi ruwan bahar ba a sha bai ba a bar ruwa da shi na tsoro mujiya a shi ruwa ne kurin hikimar Allah a ainihin da a ciki a hawa a yi jigila a sauransu nahar ruwa ne Allah zai gudu daga wani wuri inda ya so ko dutse ko mun cikin duwatsu ne ma sai ya ga balla iya tahiya zai ji kilo dubunnai wannan daga inda ya bullo kilo dubunnan wannan al'umma nawa suke cin moriyar shi a yi noma a yi kiwo a sha a yi dukkan bukatu zai kilo dubu nawa kahin ya je inda zai ga mutu duk wannan sauƙaƙewa ce ta Allah ya ma wannan bayan shi don su ci moriyar wannan abu shi ne ke yasa muku ƙoramu a cikin ƙasa ya ce wa min kullu samarat ja'ala fiha zawjayn isnayn kuma dukkan kayan iyan itace ya sa muku ma'ana ma'aurata ne ma'aurata ne guda biyu nan auren iri iri ne akwai auren cewa abin da yake na iri nau'i biyu ko a dukkan icce ko ma menene kuma mai alace ya musu zauje ne in kudu shi yana kaɗaɗan zaune alace ko mai alace biyu makarata ko mai iya da biyu in kudu shi yana kaɗaɗan zauje ne ko ma mai ala biyu shi mai biyu mana aure ne ko mai aure ne wani mutu gani wanda ba ma gani da wanda ke hakika ne namiji da mace in itace ne da biyu na namiji da mace da iccen da yake shi ɗaya ne ma ya ta ‘yan uwa a ilimance yau inda za ka ɗauko dawa ko hatsi ko wake ka je wajen bincike ko wanda ilimin gona a hakika za a gwada maza a samun bangaren na bangaren mace a dawa daya da take tsoro da take tsoro da take tsoro wannan a jikinta akwai mace akwai namiji ka bincike masu ilimin gona a duk da ba za ta an cibka ya wuce ya aiki to mace namiji ya cikin shi tsawa dawa ko hatsi da ba za ta cibka a jikin ta inda za a buɗe maka a gwada maka ya a gwada gano ga bangaren namiji ga bangaren mace ko ma mai Allah zauje ne wani muna gani a hili wani ba ma kai amma imani zauje ne yi ku shi lailan na ha Allah hikimar Allah shi yake kawo dare muna cikin rana idanun da awa daya awa biyu muna cikin rana ya aka dare ta kashe zubu ba mu gani rana hidin da miji gani kuma ana nan ana nan ta kashe ma rana ta bullo wannan wata hikima ce ta Allah ya mana tsari Allah ta nuna ga mana wannan hikima ta Allah mana dan mu samu nutsuwa a cikin dare kuma rana mu je mu harbu dole ni'ima ce ta Allah gare mu yace inna fi zalika laayatin liqawmin yatafakkarun cikin wannan halittu na Allah sanya muku dare da rana da wani tsoro ma'aurata kaza kaza duk wannan Allah ce ayoyi ne ayi mana na gano da girman Allah subhanahu wataala hata liqawmin yatafakkarun ga mutane masu lissafi kaga nan kina ana kiran mu mu tsaya wani abin da ake zirjiro mana kaza sama wata rana kaza halittu kaza duk wanda kina iya buƙatar tsayawa ka yi tunani ka gano girman Allah kana wata ruwa magana ta cewa tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fi khaliqu ku rika tunani kan halittun Allah kaga wannan girman wannan halitta da abin da ce hikima ka gani kaza kaza kaza an kare to wai ma da cinta sai ka ba Allah ne zaka zama tawani ya birge ka wannan speciality ne ya kera kaza ya yi kaza ilimin za abun mamaki kai haka ka iya ɗauka hankalin kama an da ƙare gaba ne ba shi ilimin gaba ɗaya ya yi kaza ya kaza kaza an ƙare gaba ɗaya to shi waye shi Allah yi shi shi ma makaluku ne idan ka gina a nan kaga sai ka girmama sai ka girmama mahallicin akan shi wala halitta sai ka dan zaka gano girman Allah yace cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu tunani cikin da ayoyin na Allah fil ardi wa fil ardi qit'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwan sinwan wa ghayru sinwan yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون نعم
الذي وانا ake kira a kadaita da ibada shine yake jan hankalinmu mu gano girman shi da kudurar shi dan mu kadaita shi da ibada mu girmama shi yace wa fil ardi qit'un mutajawirat wasu ayoyi na Allah kasa wannan yake rasa mata kasa kanta ba a wani ba halitta ɗari guda kurin ƙasa ta daga yanki wata ja wata baka wata mata masara a ƙasan ma wata azurwa wata zinariya wata ƙarhe wata tagulla a ƙasar da iranium duk wannan ƙasar ce gaba ɗaya za a ɗauka ga kashi-kashi iri-iri a ƙasar guda daga ta nan ita ma ƙasa kenan akwai ayoyi ita kanta ƙasa tamu yanki ne daban-daban daga nan ƙasa ce nan ƙasa amma daban-daban wannan ja wannan baka daga nan azurwa nan laka ce nan ɓaɓɓarki ga su nan dai a ƙasar kanta ayoyin allah sun ishe ku yanki ne wasu ke makwabtaka da juna kuma daban-daban taron ce a wuri guda a liƙe daga amma ga halittu daban-daban a cikin ya ce wa jannatu min alab haka ɓangaren gonakai garake na inabi wa zar'un da sauran shukuna kowanne da za ka gano zar'un ya ce wani hil haka dabinai sinuwanin wa gare sinuwan a ɓangaren inabin ɓangaren kayan gonan shirkokin ɓangaren dabinan a kowane suke iri ɗaya a kowane suke sun saba yanzu a zaukar dabino kan shi yanzu an gasa wajen saudiya suke noman dabino sai a baka iri iri ɗari ɗari ko da sai kama iri ɗaya ɗanɗano ya bambanta wani kamar daban wani kamar iri ɗaya amma ɗanɗano ya bambanta a gaban ka iri iri nan ga shi duk da targal wane ne kin naka da sanar iri yana a nan ko to dabino wannan duk hikima ce aya ce ta Allah kaga a cikin abin gashi abu ne cikin guru abu abu ɗaya ne a dabino ne iri iri amma ka ɗauka hatsin ne ma iri iri dawon iri iri dawon da ka ɗauka alkamaci iri iri shinkawa ce ga ta iri a nan ma ga ta nan shinkawa ce amma iri iri duk wannan aya ce ta Allah ya ce akwai iri ɗaya akwai da ba ba amma hikimar Allah ce duk wa'annan ɓangaren inabin ɓangaren dukkan nau'in shirka ɓangaren da binan wanda suke iri ɗaya don suke ba irin ɗayan ba duka ya ce yusuf da abin ma'in wahi duk wannan ruwa ɗaya ne za ka zo garka guda ga dawa ga hatsi ga wake ga masa ga sunan dai da binan da ga sunan ruwan guda ne ake ban ruwa gaba ɗaya iya ruwan rijiya ɗaya ne ma ko ƙorama gwati karuwan amma kowanne ya hudu tsirar shi daban nau'in shi daban ɗanɗanon shi daban a dabina ya samu ɗanɗano iri iri an kace dabino ne ma a dabina ɗanɗano iri ya sami ɗanɗano iri iri to wannan ya ce ya ce wani faddilu ba a zaha alabadin su bakwai ya ce waɗannan ababe a nau'in dabino nau'in kayan shifkar a cikin gurkin ɗaya irin ɗaya za mu yi da wata heta wata daɗi za mangoro mangoro ma da iri ne mangoro iri ga iri iri wani ya yi wani daɗi ko duka mangoro ne in a dabino ne haka ne wani ya yi wani daɗi ya fi shi kuɗi kuma duka dabino ne gaba ɗaya in shiga wacce ai akwai ta kilo ɗaya jika guda oh kilo ɗaya an kuli so an kuli bansu gasa nan wata ta wata ɗari da gwamnati tara ɗaya tamanin wata ko to wata duka abu ne haka ne hatsi ne haka ne kenan ya ce Allah ce wani faddilu ba a daha ala ba a zin muka yi da wani irin akan wani a wajen ɗanɗano a ji daban da ɗanwan shi ya ce ina fi zalika cikin wannan abin da wata ɗanwa la'ayatin akwai ayoyi alama ta kasan girman wannan mahalicci ka girman Allah mahalicin wani ababe amma da ya ce waɗannan akwai ayoyi ya ce da ƙaumin ya aƙilu ayoyi ne ga mutane masu hankali Allah sama cikin lamar masu hankali kenan akwai mahaukata ne Allah ce gaba wa in ta'ajab fa'ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يقوى kuna ji da a wani wurin kurin irin halittun Allah da ya girman halittun Allah da ya da ababen ayoyi abin girmama Allah mai iko cikakken iko mai hikima duk wannan bayanai gaba daya alaka cewa wa in ta'ajab dole kai mamaki dan wa me wannan abin wa'azi ha waye gari ga mutum wace shi da ba ya za a ce mutaka shi shine Allah ke cewa wa in ta'ajab in za ka yi mamaki ma na wannan mutane na rashin imani da rashin hankalin su eh kai ma in za ka yi mamaki na rashin hankalin su yace fa ajabun kai mamaki da kaulun da maganar su ta yi mamaki ma a cikin wajen mamaki mai nakaratawa wadda take mamaki أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد ويسا وكذلك وزشين ينزو إذا مك زمك أساع زا أساك حلتا مساب ولا حلتا كجوا مريم الله يأتيها وقال الإنسان أزنا مك سلسل سبق خلتها هي سن مريم ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا
Allah yake cewa wa yaqulu al-insan jinsi ne mutum balle kawo ne wa yake cewa a idza ma mitu da sofa khuruj hayya shi yanzu in na mutu za a ce a huddo ni a sake tado ni ina da rai sai Allah yake cewa awla yadhkuru al-insan anna khalaqna min qabl wa lam yakun shay'a shi ne wannan magana mai mamaki ne mutu a tada ni bai tunawa da babu shi aka yi shi kuma sace ka zama aiki ba shi haka ne ba in ba rashin hankali adam ba baka da yadda ka kai kanka za ka yi ka kanka to baka mamaki canza yin ka aka yi ba zan saka mamaki baka ce ba a yi ba ko bai wa a yi ya ta ka zama ya zama aiki ba shi na Allah ka tawa in ta'ajab in har za ka yi mamaki wani mutane fa ajabun ka yi mamakin kaulun maganar da suke cewa a idza kunna turaban shin idan mun zama kasa a inna da fi khalqin jadid za ta ga mana halitta sabuwa la ce ula'ika ladina kafaru bi rabbihim wannan mutane kullun sun kafirce ma ubangijin su kwa wa ula'ika wannan ma sunan halin al-aghlalu fi anakim kiyale su kiyama za tashi Allah zai sa su wuta ya sa hukumi sarkuna a gama hannun da wuya a ɗari sai ce wa ula'ika ashabun nar wa'annan sune yan wuta kuma hum fiha khalidun kuma idan sun shiga har abada an ƙare Allah ce gaba
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب
التي ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة wannan mutane suna gaugauta maka maganar cewa suna gaugawar a kawo azaba maimakon su nemi rama ta Allah su nemi a in gaskiya ne وقال اللهم إن كان هذا هو قد من عندك فأمطر علينا جت من السماء وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم daga cikin Allah ya kace cikin wata su wa qalu wa iz qalu lahum wajen suke ce ya Allah in kana hada huwa al-haqq min indik ya Allah idan wannan qur'ani da Muhammad ke ambata littafin ka ne sanama in hal gaskiya ne fa amtura alaina shajar sama kamar ruwan duwatsu ta kwaran gudu daga sama in har gaskiya ne wannan littafi naka ne kamar ruwan ta kwaran gudu ruwan ran daga sama a witina bi azabin alim kai amma ba wasu amma ba ba ba wani ruwan duwatsu ba a kawo wata azaba mai tsanani a mana azaba an gaskiya ne an haɓa to shi wauta shi wani ke cewa auya ni ban gama wautan kwarai shawa irin wannan magana mutar mota ta yi mai wanku ce ya Allah in har gaskiya ne ka shiryar da mu wasu wani yau tuba ka za a kowatawa wani har gaskiya ne kamar wani zo na zaba za a kowata kwarai a yi akwai magana ce mara ma'ana ta wauta in gaskiya a maka azaba mai kuwa in gaskiya ne Allah ka shirya da mu wani ya karanta da kai cewa an yi ne ba imani kun ba a yarda ne kura halin su kun hali na taurin kai an kiyaye ne kura wa ƙalu rabbana ajin na kasar ƙarfi misali حتى يا رب ربنا عايزين وقالوا ربنا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل المساب يا الله هذا يا الله عجل لنا قطنا da yake magana azaba azaba lahira a mu Allah kabar kahin azaba to kai kiyama a mutanen Allah kada amkai ai yariyawa akwai azaba a lahira akwai kiyama akwai wuta to mu Allah ta mun ta lahira a gauga wuta ta tun daga duniya mu ganta duwa taurin kai haka suke eh tun daga a kama a kata a yanzu mu ganta wannan iya cikin taurin kan waɗannan mutane da rashin rashin neman shirya kura kenan suna gaggauta maka misali da sai kabul hasana suna neman gaggauta mummuna abu kabul hasana kayan kyakkyawa Allah ta dai wa kada khalaq min qabl musulat imam malam ya ce wa kada khalaq kenan kayan su wannan magana ƙoran shawa ko annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzo ma na ƙarshe ai kayan su Allah ba labarin al'ummomin mace masulat mana uqubat Allah ya yi uquba ga al'ummomi kafin su ina mutanen nuhu ina mutanen hud adawa ina mutanen na samudawa ina mutanen lut na mutanen sha'ad ga suna ai Allah yayi ya da misalai da yawa wanda mai dauka zai dauka zai kenan misalai ka hin su sun wuce kenan Allah yana iya halakarwa kenan wanda dalili yasa da aku azaba ko kajiwa amma ai magana a halaka mu ne amma azaba ka lahirai ai ka lahirai Allah nawa yawa azaba ka lahirai yawa da yawa ya nakar al'umma masu yawan gaske an cire wasu awon wasu iska awon wasu tsawa kafin kiyama Allah ya yi da ba na abin sabon da Allah ba yanzu ku za a muku Allah abin da ya so ke yi eh bai muku ba ba dan bai iya bane ba bai bane kuran eh kace masulat wa kada kada min kabin masulat musa mun ukubobi sun wuce kafin su yace wa inna rabbak lazu maghfiratin linnas ala dhulmihim lalle Muhammad ubangijinka mana Allah ma'abucin gafara ne ga mutane ala zulmihim duk da mutane yan ta'adda ne lahi su ce ma Allah amma hikima ta Allah yau kika shekara 100 shekara 50 kana zina kana shan giya yau ka tuba Allah sai ya heba gaba daya bayan ya maka kuma ya saka aljanna eh shekara kaza tana karuwanci tana karuwanci karuwanci albiya da aji a yanzu na yau ya ta gane ta tuba sai Allah ya gamsar kuma sai ta aljanna ba gaba da muke wani labarin wata mace karuwace cikin banu isra'il dalilin aiki ɗaya kurin ta shayar da kare ruwa annabci allah ya gafarta mata kina allah allah gafuru ne dukkan nufin gaba ɗaya magana gaba labarin allah mai girma yana cewa ɗan adam ko da zinihinka ya kai dandan sama ka zo ka nemi yafiya ta ƙasa zan gafarta laka alama kan min kaula ubali Allah zai zan gafarta maka dukkan laifinka ba ruwa na da girman shi haka Allah kenan Allah ce wa inna rabbaka lazu makasatu linnas ubangijinka ma abucin gafara ne ga mutane ala zulmihim akan zalimcin su duk laifin su ke su yi laifin su nemi gafara ta Allah kuma Allah gafarta musu a lokaci guda wa inna rabbaka la shadidul iqab kuma amma wa duk da gafara ta Allah idan kuma ya kamu Allah mai tsananin ukuba ne kai hankali da kamun shi yana akwai jan hankali mai hankali mai hankali da kamun Allah Allah ce gaba kan tsari kun ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ويقول الذين كفروا لولا لولا أنزل عليه آية من ربي duk da wannan ababen da ake ake zanowa wai amma ka haure kai suke wai me zai su ka haure suna cewa wai me ya hana Allah ya sarkar da wata aya ga Muhammad wa duna ayoyin nan ba mu sai ta ba da mun sai gani ayoyin sai ba wai ga wata aya daban kenan kenan abin da ana sai imani rashin bai zo ba da aya shi yasa suka ki imani Allah ce inna ma anta mudir furin malakaka da mu su kai matsayinka kun mai kashe ne mai galgadi ne kura eh kai mai galgadi ne kuma wannan ba abu ne ba sabo wa li kulli qaumin had wa in min ummatin illa khala fiha nadhir wannan sunnar Allah ce ba kai bane haro ba kurin Allah ne yake gada mai so sai aiko mu kowace al'umma da mai kira shi kurin matsayinka kai mai kira ne irin da aka aiko ma sauran al'ummomi da masu kira wata al'ummar ta yi imani wata al'ummar an zo ma da ayala ba ta yi imani Allah halaka ta ta kai ka damu da su kurin ka yi aiki da abin da ke gaban ka kurin mun sunnar Allah ce sabako da aya ko kai sabako ba bane ba hannunka matsayin ka da manzo ne kurin amma ina ganin ya kamata makara ayoyi ko kara na kara ayoyi الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله na'am
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال hasabuk ya kamata mu tsaya Allah ta ranta insha Allah sai mu dasa insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh